وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يحب ما يحبكم إن الله كان سميعا بصيرا to sun ma'ardafa iyanatar kuffari sannan ubangiji tabaraka wata'ala ya mayarwa magana akan ha'incin kafirai da aka yi bayani akan cewa kafirai a rayuwa ba abin da suka sa a gaba irin ha'inci to sai aka biyarwa wannan amuran muminina da yin umarni ga wanda suke mummunai bi a da'il amana da cewa kada ana kiran su mummunai suna kiran su mummunai amma a same su da hali irin na kafura a same su suna ha'inci don ina amfanin a ce ana kiran ka mummuni ka ne wa kanka tutiya kai mummuni ne amma irin hali mummuna da kafiri yake shi kai shi ma kai kai ka ɗauka kana yi kana ha'inci ai bai daidai ba shi ne bi kawai shi ubangiji ya ce inna allaha ya murkumu hakika ubangijin yana umartar ku an dula manati cewa ku ba da amanoni lillahi amanonin nan ko iri-iri ne akwai amanar da Allah ne ya ba ku Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa bayinsa amana ɗaya daga cikin amanonin da Allah ya bayar ga bayi shine duk gabobin nan na bayi amana ce Allah ya bayar gabawa shi yasa ba daidai ba ne ka ɗau wata gaba taka wanda yake amana ce ta Allah a hannunka ka sarrafa ta ga inda mai ita baya hakika ta Allah ce halittar Allah ce ta ce kai amana aka baka shi yasa kakka yadda wata gaba taka ka sarrafa ta inda Allah baya so in kai haka ka ta amanar Allah haka nan kuma kamar ilimi da aka ba bawa shi ma wata amana ce ga bawa amana ce ta Allah Allah ya bayar ga bawa ilimi gaba ɗaya na Allah ne ba mai ilimi sai Allah sai wanda Allah kawai ya ɗauka ya ba wanda yake nasa ne to shi ma wannan ilimin amana ce a hannun bawa kada bawa ya ƙoƙarin amfani da ilimin nasa don cimma wata manufa tasa a'a ya amfani da ilimin don nuna wa mutane tsarin Allah ta baraka wa ta'ala gaskiyar yadda ya san a iyaka yadda ya san cewa haka din shi ne gaskiya kada don neman ya dada da wani ko ya faranta wani ya kauce daga tsarin ilimi haka nan kuma amanoni na halitta wajen ibadi amanoni na bayi ma'atumintum alaihi ai abinda aka babu amana a kansa minar hukoki na daga haƙoƙi duk wani haƙƙi da aka ba ku amana a kai to Allah yana umarta ku ku ba da wannan haƙƙi ku kadda a same ku kun yi wata kasala a kai shi yasa hatta ayyuka wanda aka ba aiki ai an ba shi amana ne shi yasa haƙƙinsa ko ya kiyaye amanan nan wanda aka ba shi ofis ya rike haƙƙinsa ya tabbatar komai na ofisin ya tafi daidai wanda aka ba shi koyarwa ya rike to ya tabbatar koyarwar nan tana tafiya daidai wanda aka ce a koyar din ana koyar da su din yadda za su fahimta tunda ana cewa in ka ga ɗalibi bai fahimta ba to bai gamu da malamin da ya dace ba ne ila ahliha zuwa ma'abutanta wal hidabu fil amanati magana nan da ake a cikin amanatu a mun ya ɗau umuri ya ɗau umumi saboda waljam'u za'ira fashin au alwala adalahu wakila laysa musjala yanda jalali jini saudi yake faɗa a kaukabu jam'i in ya zama ya ɗau irafa an rafa ta kamar huribat alaikum ummahatukum ya ɗau umumi to haka nan ma jam'i da aka sa wa alkamar wannan al'amana ne ko a baya wal mursalatu minan nisa'i shi yasa ta dau umumi saboda koyaushe ana faɗa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ko da yake aya ta sauka ne akan Usman ibn Abi Dalhata wato a lamarin mabudin ka'aba a ita wannan ayar ta hada duk masu mulki wanda aka sa wani lamari na al'umma a hannunsu dangane da abin da yake hannunsu na daga amanoni dangane da raba dukiya zalamati game da zalunce-zalunce a tabbatar wanda duk aka zalunta an biyan masa haƙƙinsa a zalunci wani ba a mayar biyan masa haƙƙinsa ba to an tozarta amanar Allah an ha'inci amanar Allah da yin adalci a wajen za a shari'a duk shari'ar da za a yi a yi adalci hakanan ko wajen rabo ne a yi adalci kai zamo a raban wasu ne suke samu wasu ba su sani ba ko ma rabon aisha a ofis a fito an gama rabon a can an fito jama'a ban san me ake ciki ba to abin wannan duk wannan ya hada da da haɗin kuma ta hada da wani su don ka dauka an ce ayan nan tana magana akan masu mulki ka dauka yau kai talaka ashe ayan bata shafe ka ba a ce ayar ba ta shafe ka ba a'a ba haka ba ne kai din ma ayar ta shafe ka wata tanawul gairahum ta hada da wani su ma fi hirzul wada'i kamar misali wanda aka bai wa ajiya to kiyaye ajiya ko tsuntuwa ko jingina wal ijara ta ko suhuri wanda aka tsorata zai aiki ya tabbatar ya yi aikin bisa gaskiya ba daidai bane an baka gini kai ginin da wani ha'inci ko an baka dinki kai dinkin da wani ha'inci ko an baka aikin kafinta kai ta aikin da wani ha'inci in kai haka ka ci amana haka nan kuma shi wanda ya baka din ga yanda kuka yi zai baka amma ka gama ya ringa yi ma gungiya gungiya ko ya ringa rarraba ma kuɗi har a ƙarshe ya zamo ma kuɗin da ya kamata a ce ka mora amma a ƙarshe baka mora ba kullum sai ya baka wanda ba zuce na cefane ba wani cefanen yau da gobe kai da za ka bi kuɗi mankudai a hannu amma ya ke da mangon to shi ma in yi haka ya ci amana ya yi ha'inci haka nan wajen aro duk abin da aka ara a mayar ga wanda aka ara din haka nan wajen ba da shaida abin da duk aka san gaskiya ne a faɗa wasalati kai ta haɗa hajja sallah ta hada da sallah sallan nan amana ce ta Allah a hannun bawa in kai sallan nan da dungushi a ciki to ka tabbata ka ci amana wal zakati haka nan zakka ita ma amana ce ta Allah wanda ita ta hada ha hakkin bayi ma in a wajen ba da zakkar kai wani dungushe to shi ma dai ka ci amana ko azumi kai da baki dan ibadu duk wa'annan amanoni ne na Allah da ya sa a hannun bayi shi ya sa a kiyaya ka a ci amana Allah a kiyaya ka a ha'inci ga Ubangiji a cikin amanarsa wai za a kamtum bainan nasi Ubangiji yana umarta ku kuma cewa duk sanda za ku shari'a tsakanin mutane to ya murku Allah yana umarta ku an ta kuma bil adali cewa ku shari'a da adalci a sauyiya daidaitawa yadda nan gaba za a faɗa in ya kungani ya nufa jiran fallawa a wula ma dan wanda za a yi wa shari'ar talaka ne ko mai kuɗi wannan kai ya hana ku ku bi gaskiya wanda duk yake da gaskiya a ba shi gaskiyarsa a nuna masa yana da gaskiya ko talaka ne ko mai kuɗi wanda duk bai da gaskiya a nuna masa bai da gaskiya ko talaka ne ko mai kuɗi kuma nan gaba a gaban wannan surar za a faɗa cewa ko da akan danginku ne ko da akan mahaifa ne a ba da shaida da gaskiya za a yi hukunci da adalci a sauye daidaitawa in Allah ne ma ya hukun bi kai wannan irin wannan abu da Allah yake umarta ku da shi madalla wannan abu wannan tsari tsari ne na karshe a wajen ɗaukaka da gwaninta wanda inda za a tsaya a bi shi to za a zauna lafiya barin wannan tsarin shi yake kawowa ake fadawa halaye munana amma da za a abu a tsarin Allah to ko ne ma sai ya gyaru ai ni'ima shay'an ya rizqun bi madalla abu wanda ubangiji yake gargadin ku da shi ita ma din ta ni'imma ni kira ce ni kira ce wato wanda yake aka sifanta ta shine da ya rizqun bi ita kuma tamizi ne na ni'ima da shi yasa wato anan fa'idin ni'ima wato murmari ne wanda shi tamizin nan da aka yi jama'a ya fassara shi wa yarfa'ani murmaran yufassiru mumayyizun ka ni'ima qauman ma'asharu ita wannan ma wato ma ce ni kira mausufa tana cikin ma ma guda bakwai wanda duk sunaye ne ma iri goma sha biyu ce amma a cikin iri bakwai duk suna ce iri biyar ko shi ne harfi da tajiyatul amanati wanda shi ne ba da amana da kuma yin hukunci da adalci yin hukunci da adalci inna Allah hakika wani ji kana samiyan bai gushe ba mai ji ne da akwalikum ga ta abin da kai fada duk abin da kai fada Allah yana jin ku bil ahkami a wajen hukunce hukuncen basira yana gani kuma bi ahwalikum da halayen ku fil maili an ila al haqqi aw al batil dangane da cewa wasu tayu sun karkata ga gaskiya wasu mata ai sun karkata ga ƙarya to duk dai abin da bawa ya karkata gare shi kai ya dauka a zuciyarsa ne ai Allah bai sani ba ina duk irin yadda kake kumbiya kumbiyar abu a zuciyarka kake boyewa to Allah yana sane da shi kulin to ko ma fi su dole kuma a kan duhu ya alam hullahu ya alam ma sama ta nan to wa ma ta ma'aluna da abin da kuke aikatawa fil amana a game da amanonin Allah yana ganin duk abin da kuka yi da amana duk abin da kuka yi akan amanar da aka baku to يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فأوصوه إلى الله فأوصوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
يا أيها الذين آمنوا يا وإن ليك سنبا لجزكية أديقوا الله أنا بكاتكم أدئ أبن ذاكي كوبا الله وأديقوا الرسول أنا بكاتا أدئ أبن ذاكي كوبا منزو صلى الله عليه وسلم وعلي الأمر منكم أنا بكاتكم كما ku bi ma'abuta lamari daga cikinku waɗanda su aka jibinta wa lamarinku min alhulafa in rashidina daga halifofin manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka shiryayyu da wanda duk ya bi tsarinsu wanda ya tafi kan abin da suka tafi a kai a wajen yin adalci wanda ya hada da sarakai da malamai da alƙalai da jagororin rundunoni ya zo a cikin jawahirul lisan na sa'alabi ulul amri al'umara ana nufin sarakai shi ne abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai umarnin bisa wannan wato ya zama kishiyar hani abinda suka ce wato masu cewa ayi ayi kishiyar hani wa ulul amri din yana daga wannan amru din aka riko lafazin amiru wato wanda zai sa a yi a yi zai ce a yi ya zama an yi din wa'yansu suka ce abinda ake nufi da ulil amri su ne malamai ma'abuta ilimi masu bin tsarin manzo sallallahu alaihi wasallama ba wanda suka yi ilimin tare duniya ba ba da yake sun yi ilimi don samun matsayi a duniya ba a'a sun yi ilimin su ne don tabbata su a kansu sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran mutane ma sun manzo sallallahu alaihi wasallam to su ake nufi intaha abinda aka riko daga jawahirul lisan ya kare a nan fahimta na za tu in an sami jayayya tsakaninku ya talatun antum ulul amri aka sami sabani tsakaninku da wa'anda suka majibinta lamuran ku sai shay'in a game da wani abu min amri dini daga lamarin addini ko kuna ganin ga yanda ya dace a yi su ko suna ganin cewa a'a ba haka ya dace ba ga yanda ya dace to faru dogo kuma da wannan magana kuma da maganan nan ilallah ga Allah ne ake nufi da mayarwa ga Allah ila kitabi a mayar ga littafin Allah a duba a littafin Allah a gaya Allah ya ce amma dubawan sai fa wanda suka cancanci su duba da ba kowa ba zai ce a to tun daga qur'anin shi ya dan san larabcin sa ba za ya dauka ya fassara ai shi kenan a'a ba haka abin yake ba akwai wanda yake ya cancanta din ya duba ya koma ga ƙur'anin don ya nemo ya matsalar take a war rasuli kuma da maganar ga manzo muddata hayatihi in dai yana nan a raye in kuka koma wajensa zai muku bayani wa ba da bayan ya koma ga ubangiji ko to kuma yarga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya rikice muku ba ku gane ba kuka koma ga Qur'ani da hadisi za ku gano bayani akai in kuntum tu'minuna billahi matka dai kun yi imani da Allah wal yawmil akhir kun yi imani da lahira kun yi imani da rana karshe zalika arrasu ilayhi ma ake duk wani lamari da ya rikitar da ku a mai da shi ga qur'ani ko ga hadisi khayr shi ya fi muku min tanazu daga ku tsaya kuna tijayayya da ku tsaya kuna tijayayya a a da abin da aka samu jayayya a kai to kowa ya ajiye makaminsa a koma ga qur'ani a koma ga hadisi a samu mafita Qur'ani da hadisi shaida ne akan kowa duk wanda ya bauɗe musu to ya bar addini halin dinu gairun zikiri wasu sunnatin lati anil mustafa sahad fatilka da waye ai ba wani abu bane addini qur'ani da hadisi ingantacce yasa ne abu ya zo a cikin su aiki kenan kuma wa san tawila ya fi wato alƙawli bai ya kusa kuna magana da fahimtar ku ya fi kyan ƙarshe ma'ada ƙarshe wa akibata da makoma wannan ya nuna mana cewa yin biyayya ga sarakai ba a ba ce da take wajiba ba za a ce wajiba ba ce a biyayya ga sarakai sun fa in sun dace da shari'a abinda duk za su umarni da shi ya dace da shari'a to wannan dole a bi su wanda ya fita daga tsarin su yana nufin ya kawo banna ne a cikin addini shi yasa ko ya kasa a ya halatta a yaƙe shi ya zama bagi ne bagi ne amma in ya zama sun saba da shari'a to wannan kuma ka a bi su dan ku ba daidai bane a ce za a bi wani mahaloki abinda yake saba wa ubangiji aya ta sauka yayin da wani bayahude ya husuma ta da shi da wani munafiki wannan bayahude ne ba musulunci yake riba wannan ko munafiki ne a zahiri yana nuna cewa shi musulmi ne kada al munafiqu da aka samu jayayya tsakanin su aka samu husuma shi munafikin sai ya ce a je wajen kabirun al-ashrafi wanda kabirun al-ashrafi yana cikin manyan yahudawa masu tsananta cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmi da musulunci me yasa shi munafikin nan yace a je wajen ka Abu Bakar al-Ashraf domin ka Abu al-Ashraf yana karbar rashuwa shi ko ba yahudan yace a je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya san Annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya da shi da rashuwa abin da yake gaskiya da shi zai hukunci ba kama da Yahudi da aka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya yi hukunci da cewa ba yahudan nan shi ke da gaskiya yi hukunci da cewa ai bai wuce nan shi ke da gaskiya amma shi munafikin sai ke yadda sai da na umar wato sai ce a je wajen umar aka je wajen sai da na umar da yahudi ya yi bayani wannan ne ni da shi muke shari'a muke husuma muka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kaza sai sai da na umar ya tambayi munafikin ya ce haka aka yi ya ce eh ya zo ku dakata ku dakata sai shiga gida ya ɗauko takobi eh fasali ya zalika umar sai na umar yaji wannan yace da munafikin ga aka zalika haka aka yi wato ya kamata a nan bayan aka zalika din a sa alamar tambayar ko tunda sukan sa alamar tambayar ko shi yasa bayan aka zalika din a sa alamar tambaya kala sai munafikin ya ce eh haka aka yi sai na umar sai ya kashe shi da takobinsa ya ce haka za a hakumu haka zan yi hukunci da duk wanda bai yadda da hukuncin Allah ba bai yadda da hukuncin manzo ba wanda duk ya ce hukuncin Allah hukuncin manzo bai masa ba to ga maganinsa ya ji a jiki to sai Allah ya saukar da wannan ayar alam tara su da su alam tara ila alladhina yad'una annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuridun يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا alam tara yanzu baka duba ba ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baka samu labari ba illa allazina yaz'umuna ga wanda suke cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa su sun imani da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika sun imani da abin da aka saukar kafin kai yuriduna an yatahakamu ila taguti amma manufarsu shine duk sanda shari'a ta samu gare su ta kai maganar ga wanda yake mai fice iyaka wanda zai wuce iyaka ya ce zai hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba shine taguti al-kathir tughyan ne yawan shi shige wa kabir al-ashraf shine kabir al-ashraf wa qad umiru an yakfuru bi hakika kuwa an umarce su cewa su nuna ba abin da ya haɗa su tafiya da shi su kafirce da shi ya bi shari shaidani ya abin da yake yayi kama da shaidan Allah ya wado cewa kar su jibince shi Allah ya faɗa cewa a kiyaye shaidan a kiyaye wanda ya kama da shaidan wani ruru shaidanu an yi wurin lahu shaidanin nan manufarsa shine ya fadda su anil haƙƙi daga gaskiya da lalan ba'ida fata mai nisantawa mustamira mai dorewa ilal mauti har zuwa mutuwa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
وإذا قيل لهم إذا أكتيد السوء كانوا إلى ما أنزل الله كذو إزواج أبند الله يتوكل في القرآن أتكلم القرآن من الحكم لك حكمت وإلى الرسول كذو إزواج أبند منزو زي حكمت لشي تكالوكو كذو منزل الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينكم don yi hukunci tsakanin ku ra'ayatul munafiqin yasudduna an kasududa sai kaga munafikai suna kau da kai ya runa suna kau da kai an ka daga gare ka ila gare ka suna cewa a je wajen waninka li yuguruhu li yuguruhu bin rashwati don su tura shi zuwa yi hukunci da ba daidai ba ta fuskar rashuwar da za a bashi ta fuskar rashuwar da za a bashi su duda kau da kai wannan magana ana akan munafukai amma ta zage zata akan duk wani mummuni ma ko duk wani musulmi ma da dan wani dalili nasa na daban yake fifita hukuncin wani Allah akan hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala muke Najeriya gani yana musulmi amma ya zamo shi kamar hukuncin Allah yake wai yana ganin kamar wannan hukunci ne na mutanda ya hukunci ne na mutan da yanzu kai ya waye wannan kai ne ya waye to Allah wanda zai sa bawa ya kauda kai daga Allah tabaraka wa ta'ala inda ta hakan mutum ya waye to yake ma ba zai koma ga Allah ba ya da ne da kansa yake cikin gida hukunci yake komawa ga Allah amma yanzu ya waye kansa ya waye ta zai koma ga Allah ba mutuwa ta zo ya ya fi karfin ta in dai akwai wayewar ka in dai akwai waye amma yanda dan ake mutuwa haka yanzu ake mutuwa wani lokacin ma har gara mutuwar dan da ta yanzu ko har gara mutuwar dan da ta yanzu yasa to wani kan kare wani kan mutum ne ya waye har da zai ce zai kau da kai daga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya san daga Allah ya zo kuma ga Allah zai koma ai ba shi da wani wayewar kai sai a cikin ya sa ya jiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya za ya jiya ga Allah shine hakikanin wayewar kansa amma ba wani abu daban ba fa kaifa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ثم
ثم جاءوك يعرفون بالله بلادنا إلا إحسانا وتوفيقا fa kaifa wani hali za su samu kansu a ciki wani hali suke zaton za su zinci kansu a ciki ya suna una ya za su za su samu tun musibatu idan musiba ta same su fi duniya tun a nan duniya kamar aka umarni da cewa shi munafikin a kashe shi ko ko a lahira idan ubangiji ya sauka musu da azaba ya rike su da azaba azaba lahira bai ma kada mace jihin saboda abinda hannayensu ta gabatar min al-kufri na daga kafirci wal ma'asi da sabon Allah kamar da suke kai shari'a zuwa wani daban da cewa su nuna su ba su yadda da hukuncin da za ka yi musu ba a gashi a za su kau da kai daga gare ta sai ba za a kawo shari'a wajenka ba su maja'uka amma kuma daga baya sai su dawo su zo wajenka ne lokacin da suka ga wani abu ya same su ko ana neman a gano su ko ana neman a gano cewa su munafikai ne sai su dawo wajen yin hanzarin ya nufi na billahi suna ta rantsarantsa da Allah ina ranna wai ai manufarsu da suka ce a kai shari'an nan gaba yahudan nan manufarsu bil wa kamar ila gairika da kai shari'a zuwa wani ka illa isanan wai shine cewa a samu zaman lafiya sulha a samu zaman lafiya wata wafikan da haɗa kai da samun haɗin kai tsakanin masu shari'a ta fuskar a kusanta a wajen hukunci ba tare da an ɗora bisa ainihin haƙiƙanin gaskiya ba duk dakinta da wato inda sau da yawa yanzu ake yaudarar musulmi da cewa yin kuma shari'ar allah shine za ku faɗa kai akwai jama'a da cikin wanda su ba musulmi ba ne su ba musulmi ba ne shi yasa sai sun bar shari'ar Allah shi ne za a samu zaman lafiya da su an bar shari'ar Allah amma ba a samu zaman lafiyan ba sai yaya kuma ba mai gudun shari'ar Allah ko da ba musulmi ba ne sai wanda bai san shari'ar Allah ba kuma sau da yawa musulmin su suke kawowa su kan san shari'ar Allah ba kuma su ta tsare wa'yansu ma daga sanin shari'ar Allah yasa da wani malami ne yake faɗa al-islamu mahjumun bina ai da mu da muke tinkawa da cewa mu ne musulmi to amma mu ne muke wa musuluncin shamaki wasu ba sa ganin sa irin falalar da take cikin musuluncin wanda ba musulmin ba ba hange suke ba ba hango wannan suke ba saboda koyaushe za a yi musuluncin hukunci sai a ce to bari a yi hukunci a kansa da su musulmin da aka gani cewa a yanda suke haka musuluncin yake alhali musulmin sun yi nesa daga musulunci sun yi nesa daga musuluncin shi yasa sun zama tsarewa suke daga musuluncin ma da matsarewa sun suke daga musulunci au illa isanin ilaika wacce ai manufarsu don su kyautata ma ne Allah kada mu ɗauke ma hankali Allah na tsalaka kada mu ɗauke ma hankali da kawo shari'a sai muke ka huta shi yasa ba mu kawo ba shari'ar ba alhali ba wannan ce manufarsu ba manufarsu rashin yadda in yadda da abin da za ka yi hukuncin da shi ne wasu suka ce waliyan munafukan nan wanda munafikin nan wanda sai na umar ya kashe sun zo dalibuna suna neman umar cewa ya biya su jini ya zai kashe musu dan uwa wato a wata nusa akwai karo umar dalibuna umara mun samu ba ƙarin umaran ko wa ƙalu zalika suka faɗi haka cewa yau aiko da ɗan uwansu ya kai shari'a wajen wani manzon Allah ai manufarsa din ya ba manzon Allah dama ya huta ne baya so a damu manzo shi yasa ya kai shari'a wajen wani sai wannan ayar ta sauka ta nuna cewa jinin munafikin nan ya tafi a banza ba magana a biya biya wato mala'ika jibril ce da annabi sallallahu alaihi wasallama inna umara haƙiƙa umar farkun bainal haqqi wal batil rabewa ne tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba kuma sayyidina umar rabewa ne tsakanin gaskiya da ba gaskiya ba duk inda tunan gaskiya take duk inda yayi nan gaskiya take shi yasa kenan wa'yansu wannan magana da mala'ika jibrilu ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam raddi ne mai ƙarfi akan wasu da a wani waje suke ganin su sun fi sayyidina umar fahimta ko sun fi ci kishin musulunci sanda sayyidina umar ya ce ku kyale manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin ciwo ku ce sai kun kawo masa takarda ko ya umarce ku mai za ku rubuta domin ku ga littafin Allah ai ya ishe mu hasuna kitabullah to sun ce ganin cewa me ya hana me ya hana sai na Umar yayi ba daidai ba gashi ko mala'ika Jibrilu wanda shi ya zo da Qur'anin nan ya zo kuma da magana cewa sayyidina umar rufewa ne ko bambancewa ne tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba duk inda umar ya tunan gaskiya take to bayan an zo da wannan kai wata fahimta ce taka da zaka ce zaka gano wai wani waje sayyidina umar ai yayi kaza wal iyazu billah fa kana lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga sannan ne manzon Allah yake da shi ya umar kai ne mai bambancewa tsakanin gaskiya da kariya tun daga sannan sai ya zamo shi ake masa lakari da faruku to wal imamul faruku ba'du min al mukhtar fi haqqi istijiba du'a to eh to ala faskur siddiqa sani rabina فقد أنفق الأموال في الله منفقة وهرول إلى ذكر السراج ملازنا وذا أمر الفاروق من لم يوسوس من لم يوسوس أنا شو إبراهيم يكي يكي فدا يوجي ما شيطان يتزي مسا وسواسي sai da duk inda ya ma shaidan kaucewa yake barin hanya yake ulaikan lazina أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ulaikan lazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim masu wannan sifa ta munafunci su ne wa'anda Allah yana sane da irin munafuncin da ke cikin zukatan shi yasa dan sun yaudari sauran musulmi suna ganin za su laɓe da da'awar su musulmi ne amma suna ta yaƙa musulunci daga ciki kan su ɗauka Allah bai sani ba ta yi su yaudari mutane amma ba za su yaudari Allah ba minan nifaki Allah ya sa abin da ke cikin zukatan su na daga munafinci wal adawaki da gaba gabar da suke da ita ga musulunci da musulmi wacce zibihim da ƙaryar su fi uzurim a hanzarin da suke faɗa fa'alir an ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ka kau da kai daga gare su da sarki ka yafe musu zai zare mu imana dan tun da dai sun bayyana imani a fili to kakka ce za ka rike su da abin da Allah ya sanar da kai ko abin da ka kaya a kansa da daga lamarin zukatansu don kada a zo ana cewa ai ga annabi yana kashe wanda suka bi shi ma wanda wannan sai sa wasu kuma su zauta su kasa bin wa'izun ka gargaɗe su hawwifumullaha ka ba su tsoro cewa su ji tsoron Allah da wajari da fuskar tsawatarwa wa kullum bi amsin kaunan baliga ka faɗa musu magana a game da kawunan su magana wadda take mai fasaha mai isa matuka muwassara ce wadda za ta yi tasiri a cikin su kamar a ce da su abinda kuke kai na daga munafunci sananne ne idan kuka sake wani abu irin wannan illatisalukum ba abin da ya rage sai ku a tumbike ku sai ku a tumbike ku gaba daya
ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول وجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول duk wani manzo da Allah ya aiko an aiko shi ne illa biyu da don a ji shi ba wai an aiko manzo ba ne don ku ce a bara kaza ko kaza a muhimmin abu game da aiko manzo gare ku shine ku bi manzon sallallahu alaihi wasallam shi yasa a tsaya a biyayya ga manzo shine an cire ban rayu wanda duk bai biyayya ga manzo Allah ba bai cire ban rayuwarsa ba gaba da shi ma ya mu a cikin abin da manzo Allah ya umarni da shi wa bihi ya umarni da shi wa hakum ko ya hukunci da shi bi iznillah da yardar Allah sai da addu'i a cikin abin da yake bin Allah wa man aba hukumahu wanda yake ya yi hukuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama hakan na za Allah ya yi jayayya da Allah wannan jayayya yake kawai da Allah sai ya kani a cikin hukunce-hukuncensa wa kafara ya kafirce kenan fa kana kalluhu aina sawari a ce a kai shi shine ainihin abin da yake katarta wa wala wannan da a ce wa'annan munafikan in zalamu amsum yayin da su zalunci kawunan su bin nifaki da munafincin da kai kara zuwa gunki ja'uka ko wanda yake mai shishigi mai ketare iyaka a wajen shari'a wanda zai ce ba za ya bar abin da Allah ya umarni da shi ya bi tsarin wani can daban to da a ce ja'uka daga baya bayan sun yi abin da suka yi sun zo gare ka ta ibina alhali suna masu tuba fasta gafarullah suka nemi gafarar Allah بالتوبة تفتح التوبة التي وسق لهم الرسول منذ صلى الله عليه وسلم يعني ما متغافر بالشفاعة يشيتو غريسو يوجد الله da sun samu ubangiji tawwaba mai yawan tuba ne kabilan taubatan mai kaba tuban su ne rahima mai jin kai gare su wa wajada bi ma'ana alima wajada anan mai ma'anar alima ce mai ma'ana alimace shi yasa ta nasanci makulai guda biyu da laha da kuma tawwaba yadda alima ta zuci take nasantar makulai biyu to fala ga tsaro in ku
فلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا latin aka ce za'idatu za'ida ce kawarar duka Allah ya yi ma rantsuwa ya Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam aule sal'amru a koko latin ba za'ida ba ce abinda ake nufi laisal amru kama ya koruna maganar bayan da suke faɗa ba ne bayan da suke faɗa take ba a ai ba dalilin da zai sa musulmi ya kauce daga shari'a ko hukunci na manzo sallallahu alaihi wasallam in dai akwai imani wadar duka ubangiji ya yi ma rantsuwa da zatinsa ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga irin girmamawan ubangiji ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya isa shine in za a faɗa masa magana har sai an haɗa masa da rantsuwa an rantse masa saboda a nuna ya isa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam dan a nuna isarsa aka yi rantsuwa ubangiji subhanahu wata'ala yi rantsuwa kuma rantsuwar sai a ta kunshi wani ƙarin girma gare shi warar dika warar dika ba ta ka warar filhalki ba in an ce warar filhalki ai shi din ne dai yaje wa rufin alami na ba shi din ne ba amma ka ce wara duka don a nuna kusacin manzo da ubangiji subhanahu wa ta'ala kusancin da ba wanda ya samu kamar sa la yu'minuna ba yanda za a ce sun sami imani sun fantu da imani la yasutu imanin imanin su ba zai tabbata ba da ta yuhaqqimuka sai sun yadda da hukuncin duk da kai shi ma shajara bai nan a cikin duk wani abin da yake ya afku tsakanin su eh talafa bai nan abin da fahimtar sa ta sassafa tsakanin su sun malajidu fi an fi maharajan min magaret sannan kuma a ƙarshe ya zamo ba su ji wata damuwa ba a zuciyarsu daga hukuncin da kai ya zamo zuciyarsu ta yadda da duk hukuncin da kai ba wai kawai a zahiri su nuna sun yadda ba amma zuciyarsu tana jin wani makake mummuni bayan da za a ya ji wani makaki a game da hukuncin Allah sai fa in imanin ba tabbatacce bane ko bai kai yadda ake bukata ba mummuni ba zai ji wani makaki a zuciyarsa ba daga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai fa in imanin bai kai ba a imanin fada ake a sun malajiru fi an fi maharajan rayikan au shakka kada su sami damuwa a zukatansu min magare su daga abin da kai hukunci da shi wai sallimu yan kado le hukumika su jawo ga hukuncin naka tasliman jawuwa in iyadar jawuwa a fili ko a boye wato da filin su da boyen su ta su jawo ba tare da jin wani abu ba tare da jayayya ba in zarabi ya faɗa a cikin hukuncin hukunci a kamar littafinsa a kamar qur'ani mani kama nabiya sallallahu alaihi wasallam da hukumi duk wanda ya tunci manzo sallallahu alaihi wasallam a lokunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan ya kafirta kafiri ne hakimi wanda duk ya ƙi yadda da hukuncin wani alƙali alƙalinsa wanda yake adali wato al'adali hakimin adali ba fa adala ba al'adali alif da launi to fa huwa asin shi kuma ya saba ya ya kangare wa shari'a inda abinda aka ciro daga akamul qur'an ya kare anan
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم أو خذوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير- لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
wala wannan katabna alaihim da a ce za mu umarce su za mu tsora wa wa'annan munafikan ala haula munafikin bisa wannan munafikan ko ko baki dan al'ummar ka an kutulu an fusa ku cewa kashe kawunan ku fil jihadi ku fita ku ta yaki ku ta yaki har a kashe ku awi taubati ko ku tuba a wajen tuban a ce sharafi sai kun kashe kawunanku irin yadda aka faɗa aka rubuta ga banu isra'ila Ah, wato wadda na musa da gaunihu inda kun zalamtum an fasa kun bikya da kuma ijila fatubu ila bari ku fakatulu an fasa ku a wurin duk ko ku a rubuta muku abu cewa ku fita daga gidan dajinku bil hijirati da hijira ka amri bani isra'ila huruja min misra ila shari kamar yadda aka umarci banu isra'ila da cewa su fita daga misra zuwa sham nan a iya cewa bil huruji a iya cewa kuma al huruja saboda ita amara ta kan yi ta daga mafuli na biyu da kanta amru ko masdarin amara ne wa hasbuhu bin naqli fi tara amara sama ka nasta gafara ya hadisi uhad yanda nan gaba za mu ji suyudi ya faɗa a cikin farida ko to shi yasa akan ce amartuka bil hairi akan ce kuma amartuka al haira amma amartuka al haira fa fa'al ma umirta bihi ko yanda mai alwar da ake faɗa amartuka al haira lakin ma atamartu bihi to in an ce ka amur bani isra'ila al khuruja nan bu wannan tsarin kenan an ce ka amur bani isra'ila bil khuruji to wanda yake ya fi yawa kenan ma fa'alu da ba za su aikata ba ba za su kashi kawunan nasu ba ba za su da kasar tasu ba illa qalilun minhum sai ko yan kaɗan a cikin su yan kaɗan ne masu bin umarni kala abubakar radiyallahu anhu wato duk makaranta shida a cikin makaranta bakwai sun karanta illa qalilun amma abdullahi amirin shi ya tasa qara'ar illa qalila an faɗa dai cewa idan aka istisna'i bayan ba wato manfi inda ya zama talli ne to ai badali ya ce amma ya halatta din ai ai nasba bisa istisnai wa ba da nafi nauka nafi nun tuhib istiba umatta salawan sibman qada'a tunda wannan muttasili ne a ce illa kalilin din kenan ya ce amma ya halatta a ce illa kalilan kamar kirar shi Abdullahi Amirin kuma yadda aka rubuta kenan a musafin shaf a musafin shaf illa kalilan da lamalif ne ba lam araba abu sai na bakar Allah kare da gare shi da sarki da gaisin da nan masudin da amma suka ce lau umirna da a ce mu za a umarce mu da kashe kawunan namu ko cewa mu bar kasar tamu da mun aikata walhamdulillah da zai afana muna gode wa ubangiji wanda ya mana rangwame ba a ce ni hakan ba amma da an ce ni yi din da sai mun yi wala wannan fa'alu ma yu azuna bihi da a ce su za su aikata abin da ake umartar su da shi abin da ake musu gargadi akan su kula min da atin rasulu daga biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai rabi hukumihi da yadda da hukuncinsa lakana hayran lahum da haka din ya zama ya fi musu dare da duniya da lahira wa shadda tasrita da sai zama ya fi tsananin tabbatarwa littaki kan tabbatarwa da ke imani da imanin cewa su mummunai ne au lissawa da amalin ko da ya fi tabbatarwa ga ladan ayyukansu wa izan
لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ya ko za su yi haka ai da mun ba su lada mai girma daga wajenmu huwal jannatu wanne ne lada mai girma aljanna ولهديناهم صراطا مستقيما da mun shirya da su ga tsari wanda yake madaidaici la auja da fihi wanda ba karkata a cikinsa
ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wa man yuti Allah wanda duk ya tsaya biyayya ga Allah wa rasula ya biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam bi ma amara da yin a cikin duk abin da sai umarni da shi fa ulaika ne wannan sifar ne biyayya nan ga Allah da manzo ma allazina an'ama Allahu alaihim yana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su minan nabi'ina daga wanda suke annabawa wasiddiqina da matsiyansu su ne siddiqai a fari da asabil anbiya mafifita wanda suka zauna da annabawa a mafifitan waɗanda suka zauna da annabawa kamar sayyidina abubakar siddiq wanda shine khairuhum wa afraluhum shine mafificin su والشهداء ده الصديقين بقى كمان سيدنا ابو بكر آه والشهداء wanda suke shahidai da wanda suke shahada fi sabilillah wanda aka kashe don taimakawa addinin Allah wasalihina da sauran bayan Allah managarta gairi man zukira wani wa'anda aka ambata wasu laula karfika kai wa'annan kam a ce su ne abokan zaman mutum ai wanda duk ya samu haka ya samu cikakkun abokan zama wanda yake sun dace sun kyautu a ce an zauna da su a ce kana cikin jama'ar annabawa da siddiƙai da shahidai da bayan Allah salihai to wani matsayi za ka samu wanda ya haura haka rufaka a fil jannati abokan zama a aljanna da an yi matta a birrihim mai zama bawa yana jin daɗin ganin su da ziyarar su da halarta tare da su da cewa gashi gasu gashi gasu gashi gasu yadda sayyidi busiri yake faɗa ne ya habiban wa shafi'an muda'an hasuna anna ilayka al-iyaba musa manala na hakika ko wani abu ne na duniya ya nemi ya taya musu da hankali to in sun tuna nan gaba za su koma ga su ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai su ji wannan abun ma ya zama ba komai ba ba abin da za su za su saurara ba ne tun daga matsayin da su suka sa a gaba sai suke kokarin su cimma to a da yake ko da yake matsayin su wa'annan yana daraja madaukakiya in aka ce za a kwatanta da wani su zalikal fawlu من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل wannan baiwa da Allah ya mutu kaunu ma man zikira zama wasu tare da wanda aka ambata min Allah baiwa ce daga Allah safar rana bihi alaihi da Allah ya mutu baiwa da ita la annahum nalu bida'atihim ba wai ana nufin sun sama ka bane da bin su la la ne ba di'a sannan akwai alhamza daga ba alif ne alhamza la annahum gano bida ce ba wai sun samu ba ne don su wannan ya kunshi kwaɗaitarwa bisa a cewa a shiga jama'ar su a sa a yi ƙoƙarin shiga cikin jama'an nan da ya ku za a yi a samu sharafin da aka faɗa shine a idatun lahiwar suri a yi biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ashe ba wa ya gani ba wanda yake nufinsa da arziki irin wanda yake kokarin ya dora shi akan ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai nufin ka da arziki kowace iri sai kai wanda ya tsaya tsayin daka cewa sai ka yi biyayya ga Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam a wa kafa billahi alima Allah ya isa masani ya isa a matsayinsa na masani biman huwa ahlul lizalika ga wanda yake ya cancanci haka yana ubangiji ya faɗi farnan wanda suka yi shahada sai biyarwa haka da umarnin cewa a yaƙi almusaddibi yaƙin da yake saba wasu cewa a samu shahada munaddiha yana mai faɗakarwa cewa akan cewa abinda ake nufi da yaƙi fa shine a ɗaukaka kalmar Allah ana yin yaƙi ne don a ɗaukaka kalmar Allah ba ana yaƙi ne don a samu wani abin duniya ba ba ana yaƙi ba ne don wane zama shugaba ba ana yaƙi ba ne don kaza ba ana yaƙi don kabila kaza ta samu da a'a manufar yin yaƙi don Allah shine ɗaukaka kalmar Allah addinin Allah ya bayyana wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunu dinu kulluhu lillah eh ku yaƙi kafirai har a daina samun rigingimu dan ba abin da yake jawo rigima a cikin halitta ba abin da ke jawo rigima a rayuwa irin barin tsarin Allah da an bar tsarin Allah to an buɗe kofar fadawa cikin rigima an fa an buɗe ƙofar fitintunu daban-daban shi yasa babban abin nufi da yaƙi yaƙin da addini ya shar'anta shi ne a maganin rigingimu a maganin fitintunu a rayuwa biyu laki a da'i tarka halakar da makiyan Allah ana yin yaƙin kuwa wato da sabubban yaƙin wa alatihi da alolin yaƙin بقوله جئتي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكم من خذوا حذركم كل شيء kuzamo kuna cikin tantayinku daga kafirai ka ku taɓa ɗauka akwai sanda kafirai za su kyale ku ko sun nuna muku sun kyale ku ba kyale ku suka yi ba shi yasa a koyaushe ku zamo kuna cikin fadaka kuna cikin gano wani abu suka doso ku da shi in kafiri bai doso ka da makami ba ya doso ka da wata fitina ko ya zaman samara sai ya dau makamin ba amma ya ba dan uwanka makamin kai ma ya ba ka kuɗa kuna ga juna sai kuma yana zan sai yana dariya sai ma ku kai masa kuɗi da sunan ya ba ku makamin wani kuna yaƙi tsakanin ku ko kuma ta wata hanyoyin ce ta hanyoyin a danne muku tattalin arziki da ta juya ku yadda aka ga dama matuƙa al'umma tattalin arzikin su ba a hannun su yake ba ai sun shiga uku don ko sai kullum talauci ya rinka damun su ba za su ba za su zamo sun samu yadda ake bukata a rayuwa ba shi yasa wani malami yake cewa wato mun samu wani likita a cikin nasara amma ga shi ya yi suna a likitancin amma kuma ya zo mana da sabanin tsarin annabi isa yana cewa shi mabiyin annabi isa ne annabi isa ko raya matattu yake shi ko wannan mai sunan mai binsa kashe rayu yake lana dabibun minan nasara amsalahu fil ilaji sito lakin ra'ayina hurid da isa fa za ka yuhuyi wa za yumitu eh muna da wani likita a cikin nasara ya yi suna ya yi suna a likitanci amma kuma abin haushi ya zama kishiyar annabi isa da annabi isa ya zo da raya matattu ne amma shi ya zo da kashe rayayyu ya zo da kashe rayayyu wani kuma yake cewa har jo a ba'am wa husaban likai ya taqasamul arwaha wal amwala nasaran nan ba irin da yahudawa ba irin makircin da ba sa mana sun fito a matsayin likitoci sun fito a matsayin akantoci sun suka sanya ake tafi da kuɗi ba don kome ba don su raba rawukan musulmi tsakaninsu don su raba dukiyar musulmi tsakaninsu don su raba dukiyar musulmi tsakaninsu sai ku yi abu ko kuka yi fa kuka noma ko ku abin da ya kama da haka amma su suka je ku cin moriyarsa to zai zama dan kaɗan ne ake dan tsirren muku a ciki bai kai kimar abun ba a hakika bai kai kimar abun ba a hakika ko kaɗan amma su ne suke cin moriyarsa shi yasa to duk irin wannan ku zo hijira ku shiga taitayin ku kan ku yadda wani ya mallake ku ta yafi ku makamai kai ku yadda wani ya mallake ku ta yafi ku sarrafa kuɗi ko abin da ya kama da haka don ko in kuka yadda da haka kun cutu min aduwukum ku shiga taisayin ku daga abokan gaban ku bil hasbi ta fuskar da abin da za ku yi ku ringa yi da fahimta ku ringa yi da kiyayewa ku yadda cewa wannan abokin gaban ku ne duk dariyar da zai muku duk abin nan din da zai muku abokin gaban ku ne wasu idadin alati ku tanadin aloli ko yaushe zama a cikin tanadin aloli kuke dan ke musu ba ku fito ku kurto ilal jihadi ku fito zuwa yaki hala kaunikul su ba halin kasancewa ku kuna jama'a daban-daban ba sai kun fito gaba ɗaya ba don wani lokacin yaki a yi da rindina-rindina daban-daban an fi nasara eh an fi nasara eh sai zama abokan gaba an rikita su sai na za a bullo sai na za a bullo mana ne sun rasa shi kansa ka sa abokin gaba ka a cikin kokonto ka kama hanyar nasara a kansa amma in ya zama ya tabbatar ga yadda za ka yi ga yadda za ka bullo masa to ai ba haka ake so ba eh ya ya fara gamawa da kai kenan tunda da ya san ga inda za ka bullo masa amma in ya zama bai san ta ina ne ba ta yi ta nan ta yi ta can ta yi ta can ta yi ta can eh shi ya zama kenan in fi musu ba ku kai musu hari kuna kungiya kungiya jama'atin mutafarriqatan jama'a daban-daban sariyatan ba da sariyatin rindina bayan rindina a yankin jami'a ko kuma kuna gaba daya kwasu ku haɗa musu mujtamina kuna tare ku fada musu gaba daya wato su datin din da yin su batin aka masa jam'i bil alifi wata wanda wannan kamar wasu sun ce siyasi ne amma suna cewa a masa irin wannan jam'in shazin ko da dai ko shazin ne to amma fasihi ne tun daga shi ya zo a qur'ani eh abin da yake shazzi ana ko ta zarifi shine abin da ya saba da kiyasi ko da ya ko da ana yawan amfani da shi eh wa shazu yana shi ablan yake fada a hisnu rabbin ko wa shazu ma an biyas yan kubu walau fashatta imaluhu ka yahsibu to
وإن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا a wa'inna minkum a cikin ku ko musulmi akan samu da mallayu bace anna wanda yake kokarin ya ga kun yi jinkirin fita tare kafirai akwai wanda koyaushe ba abin da ya sa a gaba sai ta kokari ya ga ko musulmin nan ba ku tashi kun tare kafiran nan ba wa huwa almunafiqu shine wanda yake munafiki ya ta'awu an al-qital yana tsayawa yake zuwa wajen yaki aw yubatti gairahu ko yana sa wani sai kasala ila ta halifi an magazi saboda masa kin fita tare da lindinoni kamar wa halin munafikin yadda koyar shida mai haka munafikai suke ba da irin abin da ba a neman a shiga wa musulmi ai ba ku da gwarfi ai ba ku da gwarfi mu bari tukuna ba za mu shirya da sauransu yana samar ku musibatu da zarar musiba ta same ku ka gada ne kamar aka kashe ku ko aka kashe wani cikin ku a wajen yakin nan wa sai mutum ko kare yaki kala sannan ne zai ringa buɗe baki yana cewa kada na Allahu alayya kun shi kam Allah ya masa ni'ima Allah ya ya ya masa yanda yake so zama kuma mu shaida wajen bai fita yakin tare da ku ba balle ha a kashe shi halin baya tare da ku fa yusiba ni ma asabar ballanta na a ce irin abin da ya same ku ya taba shi ya same shi ولن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وحده كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأقول قولا عظيما to ka Allah da kuma na kuma bin humo da kai ka ce da mun ba wata soyayya tsakanin ku da shi shi yasa yake faɗin wannan magana dan in akwai soyayya to Allah an taba masoyi a ce masoyi kuma ya dinga munna wai shi ai ya ci sa'a ba shi aka taba ba wanda duk za a taba nasa ya zauna ya saki jiki shi ai bai bata shafe shi ba ai ya nuna ba nasu bane ya nuna ba masoyi bane yasa maulan mu shau abata tijani radiyallahu ta'ala ne yake cewa man sarratu musibatu na fil jannatu alaihi haram duk wanda wani abu ya same mu ya zama shi munna zai to wannan ya tabbata ba shi ba aljanna aljannatu alaihi haram wanda na samu kun farlo min Allah da a ce baiwa za ta same ku daga wajen Allah ka fashin kamar a ce ku yi nasara akan kafirai wa gani mata ku samu ribar yaki la yaqulanna a sannan ne zai ringa cewa na lima yana mai nadama ya laita ne kuntu ma'ahu ina ma wai yana tare da ku ina ma ganiman nan da aka samu da nasarar nan a ce sai ma da shi a ciki sai ya da yalga a wannan yakin allafi gani mu da musulmi suka samu riba a ciki ta abu da farzan azima in ya so a ce shi ma ya samu rabo mai girma shi ya sa shi mahaɗinsa da ku ribar da zai samu tare da ku in ba zai samu riba tare da ku ba to ba ruwansa da ku haka ba kuma akan samu masu musulunci haka mutum ya zama duk wani tsayawa da yake a kan musulunci ba kan wani abu ba ne kan shi abin da zai samu ba ta musulunci yake ba ba ta musulmi ba ya san ya fada ya san ya fito ya maganganu da sunan yana kare musulunci ko yana kare musulmi alhali ba musulunci ne a gabansa ba ba musulmin ne a gabansa ba abin da za a dan tura masa ne a toshe bakinsa yake gabansa ya zaga wannan don Allah akwai soyayya tsakaninku da shi wannan musulmi ne na hakika to Allah wannan a ina ai ba musulmi ba ne fakewa yake kawai da musuluncin don wato ya samu abin duniyarsa ba san musuluncin ba ne a gabansa to sun sun ta sun mahassar mu'minina to اللهم صل على